نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi don gabatar da karatun wannan littafi na ko kuma mu ce wannan kasida ta allamiya ta sheikh ibn taimiyya rahimahullah rahmatan wasi'a a wannan masallaci na masjidi abubakar mai daji a nan banufando ta biyu a cikin wannan gari na yamai a wannan unguwa ta banufando ta biyu wanda insha Allah yau za mu tashi baituttukan da suke magana akan darajar sahabbai sati da ya gabata mun yi bayani su wane ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wa ake ce ma sahabi sannan wani haƙoƙi ne sahabban manzan Allah suke da su a kanmu a matsayinmu na musulmi duka mun yi bayani akan wannan saboda haka malam ya yi baiti na hudu wanda yake magana akan falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa wa likullihim qadrun ala wa fada'ilu لكنما الصديق منهم أفضل ملائكة cewa ولكلهم قدر ma'ana kowanne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da matsayi yana da darajarsa yana da abin da ake kiyasta shi da shi kenan kowanne daga cikin sahabban manzon Allah yana da irin tashi daraja yana da irin nashi matsayi shi ne ma'anan walikullihim qadrun ala kowannensu yana da matsayi wanda yake maɗaukaki ma'ana matsayi mai girma wa fada'ilu da kuma ma'ana falala lakin na masiddiku sai dai abubakar ni siddiq abubakar siddiq minhum afdalu ma'ana darajarsa ta ɗara ta sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abubakar siddiq yana da falala wacce Allah subhanahu wata'ala ya ɗora shi ko kuma ya fifita sa a kan sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abubakar siddiq aka ce wannan siga ce wadda take mubalagatun min as-sidqi wadda ta kai matuƙa wajen gaskiya shi yasa aka ce Abubakar as-Siddiq ma'ana wanda ya kai matuƙa a wajen gaskiya in an ce gaskiya kishiyan ma'ana ƙarya ne diddul kadhib a suratul ma'ida Allah subhanahu wata'ala yana siffanta daga cikin siffofin ma'aifiyar annabi isa alaihissalam Allah ta'ala ya ce wa ummuhu siddiqa ma'aifiyarsa ta kai matuƙa wajen gaskiya ma'ana ma'aikiyar isa alaihissalam ta kai matuƙa wajen gaskiya aka ce dalilin da ya sa aka sa mai suna siddiqan mai gaskiya ko wanda ya kai matuƙa a wajen gaskiya lamma usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallama ila al-masjid al-aqsa asbaha yatahaddathu an-nasu bidhalik fartadda nasun mimman kana amanu bihi wa saddaquhu وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح فقال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة ولذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألوكتن دعاك إسرائي دمن زن الله sallallahu alaihi wasallama daga masallaci mai alfurma ma'ana zuwa masallacin kudus manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo sai ya ce ai ajiya daddare ya je baitul maqdis kuma ya dawo cikin wannan daren wanda tsakanin baitullahi haram makka zuwa baitul maqdis idan an samu raƙumi mai sauri to sai ayi tahiyya kwana arba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ya je cikin dare daya baitul maqdis ya je ya dawo to sai bakiya addini mushrikai sai suka samu abin fada duk abin da suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarya na ma'ana na ƙarya na abin da ba daidai ba ba su samu cin nasara ba sai suka ce to ai ga ta yanzu ta samu ma'ana ta samu saboda wannan labari ne wanda duk wanda aka ba shi bai gaskata shi to da haka sai mutane suka shiga suka wayi gari suna tawa ba da wannan labari wannan ya sanya ma wasu daga cikin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gaskata shi ma'ana sai wasu daga ciki suka yi ridda sannan wa'ansu daga cikin mushrikai suka je wajen abubakar Allah ya ƙara masa yarda suka ce ma abubakar shin me za ka ce abokinka wa ya ɓarko ta yana riya cewa an yi tahiyar dare da shi zuwa baitul maqdis sai abubakar ya ce musu shi ya faɗi haka suka ce e shi ya faɗi haka sai abubakar ya ce in dai shi ya faɗi haka to ya faɗi gaskiya sai suka ce yanzu za ka gaskata shi cewa shi cikin dare ɗaya ya je baitul maqdis kuma ya dawo garin allah bai waye ba ya ce ƙwarai ni zan gaskata shi a cikin abin da ma ya fi wannan nisa in ya ce ya yi tafiyar da ta yi baitul maƙadis nisa a cikin dare ɗaya ya je ya dawo ya ce zan gaskata shi a lokacin nan ne ya ce kai ni zan ba ku labarin cewa yana iya zuwa ya samo labarin sama da sahe ya dawo da marace ya koma ya dawo saboda haka sai aka sanya mishi suna abubakar nisiddi don haka akwai dalilai waɗanda suke nuna cewa mafificin sahabbai shine abubakar radiyallahu anhu kuma waɗannan dalilan suna da yawan gaske daga ciki akwai ayoyin da suka sauka ma'ana a cikin suratun ina ga suratun laili ne daga aya ta sha bakwai har zuwa aya ta ashirin da ɗaya Allah ta'ala yake cewa wasayu jannabu hal'atka wanda yake mai tsoron Allah zai nisanci abin da yake ba daidai ba abin da zai zamantowa sanadiyar shiga shi wuta to shi aka ce wannan da abubakar ake magana alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bada dukiyarsa domin neman tsarkaka abubakar dukiyarsa ta Allah ce in aka karanta ma tarihi irin yanda ya yi ma musulunci hidima da dukiyar da Allah ya bashi wannan ya kai inda har Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bayar da dukiyarsa don neman tsarkaka a wajen Allah subhanahu wata'ala yana haka ne kuma wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ma'ana babu wata ni'ima ga wani da yake neman a saka masa da ita saboda haka yake wannan ƙoƙari da dukiyarsa a abadan neman sakamako ga wani ba yana wannan ne illabti za'a waje rabbihil a'la dan neman ma'ana yardan ubangijinsa wanda yake madaukaki kuma Allah ya ce wala sawfa yadda da sannuba da dade ba za a bashi sakamakon da zai yarda da shi daga wannan malamai suka cewa nazalat fi abi bakarin radiyallahu anhu wannan aya ko waɗannan ayoyin sun sauka sanadiyan abubakar Allah ya ƙara masa yarda wannan na daga cikin dalilan da suke nuna ma'ana fifikon abubakar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da abdullahi bin umar Allah ya ƙara musu yarda yake cewa kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi abi bakarin ahadan thumma umara thumma uthmana thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainakum abdullahi ibn umar yake cewa mun zamanto a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu daidaita abubakar da wani ya ce a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba mu zamanto muna daidaita abubakar da wani ba ma'ana abubakar yana saman kowanne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wajen falala sun umar sannan mai bi masa wajen daraja wajen falala shine umar sun usman sannan usman bin affan shi yasa idan ka duba khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farkon su Abubakar sannan wa sannan Umar sannan wa sannan Usman sannan Ali ibn Abi Talib Abdullahi ibn Abbas yace bayan Abubakar da Umar da Usman thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai mu bar sahabban manzon Allah la nufadilu bainahum ahad bainahum ba mu fifitawa a tsakaninsu ma'ana babu nuna wani yahi wani falala a tsakaninsu bayan mu abubakar da umar da usman daga waɗannan duk suna daga cikin dalilan da suke nuna mana matsayin abubakar abubakar siddiq game da falalarsa a kan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haka akwai hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إن ذر قبدا دي أتكم متاني إن أنت خليل شيني مسوي wanda ya kai matuƙa ma'ana mutumin da za ka riƙe shi masoyin da ba ka da masoyi irinsa ya ce to da a cikin mutane zan riƙi mai irin wannan matsayin da abubakar zan riƙa da aka shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wajensa babu wanda ya ƙauna kamar Allah yana inda a cikin mutane zai riƙi wani wanda ya yi ƙaunarsa da abubakar ne zai riƙa don a nuna mana ne a nuna mana irin matsayin abubakar a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma wannan bawan Allah da irin wannan daraja da Allah ya basa har an samu wasu mutane da aƙidan wai musulunci suna zagin abubakar siddiq har ma suna ce masa wai gumki ne daga cikin gumakan ƙurayshawa su ne ‘yan shi'a rafida sau da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lattakhattu ababakarin khalila kaga waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar mana da fifikon abubakar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma karewa da karau sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana aure da ‘yar manzan Allah, manzan Allah yana aure da ‘yarsa Aisha, radiyallahu anha, ummul mu'mini, wadda kuma manzan Allah ya nuna cewa ma'ana bambancin Aisha da sauran mata ma'ana kamar bambancin ma'ana taridi ne akan sauran abinci. Wani abinci ne da laraba suke haɗawa da dabino da sauransu, a haɗa shi abinci ne wanda yake ba kowa ke iya yace to bambancin Aisha a cikin mata kamar bambancin wannan abincin ne da sauran ma'ana abinci kuma duk wanda ya karanta tarihin Aisha ya san wace ce Aisha ya san matsayin Aisha a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce ta Abubakar sannan Amr bin al-As Allah ya ƙara masa yarda yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ba'athahu ala jaishi zati sulasil ba'ataituhu fa qultu ayyun nasi ahabbu ilayk qala aisha qultu min ar-rijal fa qala abuha qul thumma man qala thumma umar bin al-khattab ya ce manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aika shi ya zamanto shi ne jagoran wasu rundunoni waɗanda ake ce ma zatis salasil ya ce fa'ataituhu sai na zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙultu sai na ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ayyun nasi a haɓɓo ilai wai a cikin mutane waye soyuwa a wajenka ƙala sai manzo Allah ya ce aisha to aisha kuma mun gaya muku aisha ‘yar wace ce ‘yar abubakar ce wa ƙultu amur bin al'asu ya ce sai na ce minar rijal ina nihi a cikin maza waye soyuwa a wajenka ba ƙala sai manzo Allah ya ce abu ha babanta waye babanta abubakar Kultu sun man ya ce sai na ce to bayan abubakar sewa, ƙari sai manza Allah ya ce Umar bin al-Khattab shi ne Umar ɗan Khattab. Idan kun ga waɗanda baituttuka da malin ya kawo baituttuka ne waɗanda suke nuna mana falalan sahabbai, sannan sahabbai a cikinsu ma akwai waɗanda suka kere sauransu a wajen falala, kamar irinsu abubakar irinsu Umar irinsu Usman. kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ya nuna mana hadisin da muka karanta baya ya ce ba mu daidaita abubakar akan wani daga cikin sahabbai wajen mu wajen falala sannan umar sannan usman baya haka sai mu bar sahabban manzan Allah ba mu fifita su ko to idan muka zo a dunkule wannan baitin shekul islam ibn taimiyya yana tabbatar mana da mazhabin ahalus sunna wal jama'a aqida ahalus sunna wal jama'a a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ahalus sunna aqidar su ma'ana suna masu yadda da cewa dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da falala mai girma suna da farala mai girma suna da matsayi maɗaukaki mafificinsu shine abubakar da haka waɗanda sahabban masu daraja waɗanda Allah subhanahu wata'ala ma ya ambace su a cikin alkur'ani a ayoyi daban-daban menene hukuncin mutunan da zai iya ɗaga baki ya zage su ko ya ci mutuncinsu ko ya aibata su malamai suke cewa duk wanda ya zagi sahabban manzan Allah a dunkule gaba ɗayansu da wani ya kafirta wanda ya zagi wani daga cikinsu to a nan malamai sai suka yi bayani suka fayyace bayani amma in ka dunkule su habban manzan Allah gaba ɗaya ka zage su to nan take mutum ya kafirta amma in ya zagi wani daga cikinsu to a nan ne sai suka fayyace aka ce in yayi da niyyar sukan zatin sahabin karan kan shi sahabin ne yayi niyyar cin mutuncinsa da sukansa kamar ya ce ai wannan kamar ya ce sahabiwa ne ai sarauta yake so sahabiwa ne ai iko ne yake so da makamancin irin waɗanga maganganu to shi ne wasu malamai suka ce wanda ya yi haka to ya aikata wani babban laifi daga cikin manyan laifuka amma ba zai kafirta ba saboda in ka lura cewa gaba yake so ko kuma sarauta yake so ko ko matsayi yake so to idan kuka duba kenan zatin sahabin ne ya soka ma'ana ya soki zatin sani amma ba zagi ba ne so amma aka ce duk da haka ya aikata babban zunubi ya aikata kabira daga cikin manya-manyan kaba'irai sai dai wannan bai sa ya kafirta amma in ya yi niyyar suka a cikin shari'a in ya yi niyyar suka ne a cikin shari'a ma'ana ya soki sahabin ne manufarsa kenan ya ɓata sahabban manzon Allah saboda su ne suka gado shari'ar Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ya zamanto ba a ganin su da mutunci kenan shari'ar Allah ma ba za a ganta da mutunci to in yayi da wannan niyyar ya kafirta saboda musulunci ne mutum ke so ya tozarta saboda ya san da cewa sahabban nan su ne waɗanda suka gaji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Yana in ya zamanto ba a ganin kimarsu, ba a ganin darajarsu, wannan zai sanya ma'ana a daina ganin kimar musulunci da shari'ar musulunci da matsayin musulunci, to wanda ya yi da wannan niyyar shi ma ya kafir. Wannan shi da tafsilin da malamai suka yi game da abin da ya shayi hukuncin zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara musu yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi gangancin zagin sahabbaina la'antar Allah ma'ana ta tabbata a gare shi in an ce la'antar Allah nan ana nihin ma'ana nisanta daga rahamar Allah ta tabbata akan wanda ya yi gangancin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tamkar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu mai irin wannan ɗabi'a wal mala'ikati haka la'antar mala'iku ta tabbata a gare shi wan nasi ajma'i haka la'antar dukkan mutane ta tabbata a kansa wannan hadisi ne wanda yake hasan imamu tsabarani ya rawaito shi a cikin alkabir shi yasa imamu ahmad yake cewa min alhujjati alwadihati thabitati albayyinati alma'rufati ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم ومن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم فهو مبتدئ رافدي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيله والأخذ بآثارهم فضيلة إمام أحمد يكيتيو من الحجة الواضحة الثابتة البينة نارجتكم حجوجي حجة ودتك بينن معنا قرر تبتتشيا sannan kuma bayyananna al-ma'rufa wacce aka sani zikru mahasin ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai daga baki yayi magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ambaci kyawawan ayyukansu ya ambaci kyawawan ayyukansu gaba ɗayansu walkafu an zikiri masawihin mutum ya kame bakinsa game da wasu ayyukansu waɗanda suke ma'ana sun faru gare su waɗanda ba na ƙwarai ba ma'ana ta hanyar kuskure sai mutum ya kame bakin shi kada ya magana akan wannan walkhilafin lade shajar bainahum da kuma saɓanin da ya gudana a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka waɗannan ba abubuwa bane da mutum zai ɗoka yana ta ɗumumuwa a kan shi kasan waɗanda suke sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama galibi sukan ɗoko sabani da ya gudana a tsakanin wasu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wasu kusakurai da suka waru ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah da wannan ne suke ɗaukowa suna aibata ɗaya-ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad na nuna mana cewa wannan ma ba aikin musulmi bane ba da aka yace fa man sabba ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama aw ahadan minhum duk wanda yake zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu ko wani ɗaya daga cikinsu to wannan muftadi'un ne ɗan bid'a ne ya ƙago abin da ba a san shi ba a cikin musulunci aqida ta ma'ana ta ahlus sunna wal jama'a aqidan mutanen kirki a musulunci babu wannan sannan rafidhi dan shi'a ne wanda yake rafidi khabis mummuna sannan mukhalifun wanda ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa da haka wanda ya zamanto wannan shi da dabi'a sala yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adalan Allah baya karban duk wani aiki nasa duk wani abin da ma'ana zai aikatawa Allah baya karban sa bal yace kai bari ma hubbuhum sunnah san sahabban manzan Allah sunna ne bai yi wa ka ce kana son manzan Allah ba ka son sahabban manzan Allah ƙarya kake ba ka cewa kai ahalu sunna ne mai bin sunnar manzan Allah ne amma kuma kana zagin sahabban manzan Allah san sahabban manzan Allah sunna ne wadda'a lahum qurba sannan kuma yi musu addu'a neman kusanci ne ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana yana daga cikin abubuwan da ake neman kusanci ga Allah da su wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu siskati rabbana innaka ra'ufur rahim wadanda suka zo bayan sahabbai suke cewa ma'ana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ko waɗanda ma'ana ba su yi ma zamani da su ba suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana ka gafarta mu waɗanda suka riga mu da imani wala ta ji alfi ƙulubina hillan lillazi na amanu Allah kada ka sanya mana ƙyashi da keta da haushi da hasada a cikin zukatanmu ga masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai mai ma'ana rangwame ne mai jin kai ne kaga sun nemi kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wajen yi ma magabata addu'a don haka yi musu addu'a ma'ana ƙurbatun ma'ana neman kusanci ne ga Allah walikti da ubihin wasila koyi da sahabban manzan Allah tsani ne hanya ce wacce take kai mutum zuwa ga aljanna saboda su ne suka gado hakikanin addinin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har abin ya kawo gare mu in ka doka nan Niger wani daga cikin sahabban manzon Allah ya shigo hannun Niger domin kira zuwa ga musulunci yanan kaga eh koyi da su wannan tsari ne ma'ana hanya ce ta neman ta neman aljanna والأخذ بآثارهم فضيلة sannan kuma riko da gurabunsu wannan ma'ana eh, wata falala ce sosai shi yasa al-imam al-qadi iyad yake cewa sabbu ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa tanaqusihim أو أحد منهم من الكبائر المحرمة وسب أحدهم من المعاصي الكبائر إمام القاضي عياض yake cewa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tauye darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani daga sahabban manzan Allah yace wannan minal kaba'iril muharrama yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda aka haramta sannan musabbu ahadu zagin waɗayensu minal ma'asul kaba'ir yana daga cikin manya-manyan sabo don haka wa makhabuna wa makhabul jamhu annahu yani yu'azzar wala yuqtal وقال بعض المالكية يقتل imam qadi iyad yake cewa saboda haka madhaban mu madhabar jamhurin malamai wanda ke sukan wani daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a ja kunnansa ko a dan bulale shi ko a yi masa kashedi ko a dan daure shi zuwa wani lokaci har ya dawo hayyacinsa ko kuma a kashe shi wasu daga cikin malikiya suka ce eh ma'ana za a yi mishi ta'azir ba za a kashe shi ba wasu daga cikin malikiya suka ce za a kashe shi wannan duka dan a nuna mana matsayin sahabban manzon Allah ba karamin matsayi bane ba wa qala al-imam an-nawawi imamun nawawi yana faɗa cewa ilm anna sabba sahaba radiyallahu anhum haramun min fawahish al-muharramat sawa'an man la basal fitan man la basal fitan minhum وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الهروب متأولون yace ka sani ya kai ɗan uwa musulmi zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramun wannan kuma yana daga cikin alfashoshi waɗanda suke haramun kuma kowanne daga cikin sahabban manzon Allah sawa'an wanda ya shiga a cikin fitintunun da suka faru tsakanin sahabbai da waɗanda ma ba su ba saboda yaƙin da suka yi a tsakaninsu ma suna masu ishihadi ne a cikin waɗannan yaƙoƙin ma'ana suna masu tawili ba sun yi shi da gangan ne ba da haka wannan bai ba da daman a zage su ko a soke su ko a ci mutuncinsu shi yasa shekul islam ibn taimiyya yake cewa falqaduhu fihim qaduhum fil qur'ani was sunna su kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kan alqur'ani ne da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su wane ne almajiran manzon Allah sahabbai su ya karantar da su alƙur'ani ya karantar da su sunna sannan suka karantar da min tabi'ai almajiransu haka abin ya yi tabin salsala har zuwa gare mu don haka in ka ce ba na ƙwarai ba ne kenan kana nuhin kenan waɗanda ba na ƙwarai ba ne kuma suka ɗauko alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaga tamkar ka soki alƙur'ani da sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama hada ma qalahu shaykhul islam ibn taymiyyah saboda haka kenan wannan shine abinda ya shahi falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai alƙaunu fil ƙur'an alƙaunu fil ƙur'anil karim alƙaunu fil ƙur'anil karim magana dangane da alƙur'ani mai girma قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول شيخ الإسلام يتيتيوى وجميع آيات الصفات دكا آيوي waɗanda suke magana akan siffofin Allah umirruha ma'ana waɗannan ayoyin in ji shekul islam ibn taimiyya ya ce waɗannan ayoyin da suka zo a cikin alƙur'ani mai girma gaba ɗayan waɗannan ayoyin ma'ana ina biyowa da su kamar yadda suke ayoyi yadda suka zo da siffar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba na canza wannan siffofin na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ina fassara su haƙƙan kama na ƙalat tirazul awwal ma'ana ina fassara su da gaskiya kamar yadda magabatan farko ma'ana suka suka suka rawaito kenan bana juya wata fassara saɓanin yadda magabata suka fassara ta kenan yadda ayoyin alkur'ani suka zo da sunayen Allah da siffofin Allah ina tabbatar da su kamar yadda suke kenan ayoyin alkur'ani nau'i biyu ne don haka alkur'ani mai girma in an ce alkur'ani wasu malamai suka ce masdarun kalgufurani ne wal kufran bi ma'ana aljam'u shi yasa Allah yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'an ai kai aiki da shi ka karanta wani abu na karatu a cikinsa sa kenan alƙur'ani ya ƙunshi abin karatu da kuma abin da za a fassara ma bayan Allah na dokoki wannan na daga cikin yadda malaman loga suka fassara alƙur'ani a shari'ar musulunci suke cewa huwa kalamun lahi almunazzalu ala rasul sallallahu alaihi wasallama alƙur'ani magana Allah ce wacce aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almaktubu fil musahif wanda aka rubuta shi a cikin takardu al-manqulu anhu naqlan mutawatiran wanda aka ciro shi cirowa ma'ana ta hanyoyi masu tarin yawa mutawatir ne wani shine dangane da abin da ya shahi al-qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu abinda ayoyin al-qur'ani suka zo da shi ayoyin al-qur'ani nau'i biyu ne akwai ayatun shar'iyya ayoyi na shari'a su ne ayoyin alkur'ani mai girma akwai ayatun kauniya su ne kamar rana kamar wata kamar sammai wa'annan duka ana ce musu ayatun abinnan kauniya to da haka shekul islam ya nuna cewa kenan abinda ayoyin ƙur'ani suka zo da shi na siffofin ubangiji allah ta'ala umirruha haƙƙan ma'ana ina fassara su ina mai imani da su gaskiya haka nan ne kama na ƙalar tirazul awwal kamar yadda ma'ana magabata na farko suka ciro idan bana da wani tasarrufi ko in canza wata ma'ana ko in nuna abin ba haka bane ai ga abin da ake ni shekul islam ya ce a'a da haka siffofin Allah da sunan Allah waɗannan taufiqiyya ne kenan babu wani tasarrufi da mutum yake iya yi a cikinsu shi yasa shekul islam yake ce wa aqulu fil qur'ani wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al karimul munzalu da haka ina mai faɗa game a cikin alƙur'ani ina faɗa game da alƙur'ani ma'ana ina mai imani da alƙur'ani abinda ya zo da shi ayoyinsa shi alƙur'ani ma'ana ya sabka ne daga wajen wanda yake mai karamci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne a matsayinka na musulmi ka yi imani da wannan cewa alkur'ani magana Allah ce saɓanin waɗanda suke cewa alkur'ani ma'ana ba maganar Allah ba ce aƙida ta ahlus sunna wal jama'a alkur'ani maganar ubangiji ce Allah subhanahu wa ta'ala ba wai cewa halitta bane kamar yadda wasu suke faɗa ko saboda haka kenan ma'anar abinda wannan baitin ya kumsa shine alkur'ani dai daga Allah ne ayoyinsa duka sun sauka ne daga wajen ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka kuma Allah shine ke zaɓa daga cikin mala'iku manzanni da kuma cikin mutane waɗanda zai aiko su da sako domin isar da shi zuwa ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ba na juya wani harafi ba na canza ma'anarsa ta gaskiya. Yanda abin ya zo a cikin Alƙur'ani haka ma'ana zan fassara shi ba tare da canza wani lafazi ba ko kuma juya wata ma'ana daga cikin ma'anonin alkur'ani shi ne ma'anar wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wa wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu wa aruddu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunaha an kulli ma yutakhayyal kafin wannan baitin da yace ayatus sifat a cikin wancan baitin da ya gabata sune ayoyin da suka zo suna bayanin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala in an ce asifatu wannan ma'ana ce ta abinda yake ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abinda Allah ya siffanta kan shi da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi to shi yasa idan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa to bai yiwuwa kai tawilinsa kamar misali Allah da tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk kaga sai Allah ya kawo cewa yana da hannuwa to in ka zo fassara ayar to zaka ce Allah yana da hannuwa waɗanda suka suka dace da min da zatinsa kuma hanayen Allah ba hagu ciki duka dama ne wasu in sun zo ce a'a ba a cewa hannu in aka ce hannu ke na hannu irin na halitta irin na mutane ke na an kwatanta Allah da wata siffa irin siffofin halittunsu wannan duka tawili na aqida ahlus sunna wal jamaa wannan ba daidai bane ba shi yasa ya ce umirruha haqqan ma'ana ina halitta waɗannan siffofin akan zahirin ma'anarsu wanda ya dace da Allah subhanahu wataala ba tare da canza ko juya ma'anar ba ko kuma gayyara ta ko kuma a ga yanda take ko kuma ba da misalin yanda take kama na kalar tirazul awwal ma'ana kamar yanda salaf magabata na farko suka rawaito ni ma haka dai ne ma'ana nake abin nan ɗinta nake halitta waɗannan siffofin na Allah subhanahu wa ta'ala kenan mutum bai zauwa ya rika tawili ya ce a ƙudura Allah ake ni in an ce hannun Allah sai a ce kenan an kwatanta an kwatanta Allah da da mutane da bayu Allah ne ya ce yana da hannu Allah ya ce yana dariya dariya wadda ta dace da zatinsa Allah yana hushi waɗanda duka in ka zo ka fassara su yadda Allah ya sufanta kanshi wannan shine zaman lafiya ba mutum ya ta kwane-kwane yana ta tawili ba yana ta ƙoƙarin gyara abin da kuma haƙiƙanin shi ga yanda yake haƙiƙanin sa ga yanda yake to saboda haka kenan kaga a cikin wannan baitin da muka karantawa a ƙulu ƙalallahu jalla jalaluhu kuma zan ce Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wal Mustapha al-Hadi wa la'ata awwal zan faɗi abin da Allah ya faɗa wa kansa ma'ana ya siffanta kanshi da wannan suffa ko kuma manzansa al-Hadi mai shiryarwa ya siffanta shi da wannan suffa wa la'ata awwal bani wani tawili ba na yin wani tawili wa aruddu uhdataha ko zan mayar da ma'ana waɗannan ayoyin na siffofin Allah subhanahu wata'ala da hadisan da suka zo suna siffanta siffofin Allah subhanahu wata'ala ila nuqaliha ma'ana duka waɗannan zan mayar da su zuwa ga waɗanda ma'ana suka rawaito su yanda suka fassara su haka zan fassara ma'ana zan mayar da su zuwa ga nassosi shine dalilai na alqur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duka wannan zan mayar da su ne zuwa ga waɗanda suka rawaito su ba zan yi wani tawili ba ba ni ne zan zo da su ba ko in zo in fassara ra'ayina ba abinda magabata suka tahi a kai suka fassara waɗanda suka rawaito waɗannan dalilan to ni ma a kansa zan tahi kenan duk abin da zan faɗa zan maimaita ma'ana dalilin da magabata na ma'ana yadda suka fahimce abin yadda suka rawaito abin nima haka zan faɗa ba ni da ta cewa a ciki wa asunuha sannan kuma zan yi ƙoƙarin kare waɗannan dalilan an kulli ma yi game da dukkan abin da ake hashashe da hankali a ce to ai in an ce Allah na dariya ko kowa ya san yadda ake dariya kenan an siffanta shi duka irin waɗannan abubuwan da ake hashashe zai yi ƙoƙarin kare su abinda an na in nuna cewa wannan haka suka zo kuma mun yi imani da su Allah na dariya wadda ta dace da girmansa da zatinsa Allah na fushi wanda ya dace da zatinsa Allah na da hannu wanda ya dace da zatinsa kuma duk hannuwan Allah dama ne babu hagu kawai shike nan wuce wurin ba magana a'a yadullahi ana nihin qudratullahi qudra Allah kaza da kaza wannan duk tawili ne na banza kenan a takaice yan uwa ma'anar wannan baiti shekul islam ibn taimiyya yana tabbatarwa a cikin waɗannan baituttuka guda biyu manhaji na ahlus sunna wal jama'a wajen tabbatar da siffofi kamar yadda in Allah ya kai mu insha Allah darasi na gaba za mu ga menene manhajin ahlus sunna wal jama'a wajen tabbatar da siffofin Allah subhanahu wataala akwai usul guda uku wanda ma'ana ahlus sunna wal jama'a tabbatar da siffofin Allah subhanahu wataala suna suna tsayuwa ne akan mi yana tsayuwa ne akan waɗannan usul guda uku in Allah ya kai mu insha Allah darasi na gaba za mu ji waɗannan abin nan usul da kuma abin da yake gaba saboda kurewar lokaci anan za mu dakata da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh